إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na ba masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da karatun wani littafi mai albarka na sunan abi dawud a majalisin mu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi idan ba manta ba wannan shine darasinmu na 74 a wannan rana ta bakwai ga watan ramadan muna a cikin babubuka wanda suke bayani akan ladubban karatun alkur'ani da kuma falala ta wasu daga cikin surori da ayoyi na alkur'ani mai girma kayan mu ci gaba taken karatunmu na yau shine ra'aytul qana'ata ra'sul gina fasirtu bi azyaliha mumtasik فلا يراني على بابه ولا يراني به منهمك فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك الإمام الشافعي ne yake bayani akan mahimmancin kamun kai kamun kai daga roƙo mahimmancin wadatuwa da abin da Allah ya ma mutum komi karancinsa sai yake cewa ra'aytul qana'ata ra'sul ghina fasirtu bi adyaliha mumtasik yace da nayi dubi sai naga kamewa daga roƙo shine asalin wadata yace sai nayi riko da wannan na kame daga roƙon mutane ya ce falaza ya rani alababihi walaza ya rani bihi munhamik ya ce babu wanda zai gani a ƙofar shi ina jiran ya fito ya bani wani abu kuma babu wanda zai ga ina dogara da shi a cikin wani al'amuran duniya ya ce fasirtu ganiyan beladir hamin amurru alan nasi shubhal malik ya ce sai na kasance dalilin wannan kaman sarki ina biyawa gaban mutane a mai yake da suna kawon mai kudi alhali kun ba da kodala ana gane da ke ko dama idan ka kame kanka daga roƙo to za a rika maka tsammanin mawadaci to tsammanin da za a maka kuma shi zai ka maka da alkhairi domin in ka kame daga roƙon mutane kamar ka dogara gawa na Allah Allah ku ce wa man ya tawakkal ala Allah wa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe sa kenan musifanto da wadata wadatar zuci dan abin da Allah ya ba mu dogara da shi kada ka rika kallon waɗanda suka hika wannan shi zai sa ka raina abin da Allah ya maka wadatuwa da abin da Allah ya maka a kowane lokaci ana buƙatar haka yanzu muna lokacin azumi hatta a lokacin azumi muna iya bada misalin da wadatu ka wadatu da abin da Allah ya baka ta hanyar ka rika barin bibiyar inda ake shirya kayan buɗe baki don saboda kai buɗe baki alhali kana don ɗan abu wanda za ka yi buɗe baki da shi yana daga cikin abin da zai ƙara ma azumi daraja da kima ya kasance abin da za ka yi buɗe baki da shi daga aljihunka ka hudo shi ba wani ya maka ba abin da ake hiddowa na buɗe baki bari wanda ba su da komai su je amma kai kana da wani ɗan abu hidda ka yi buɗe baki da shi in kai haka azumin ka ya yi kima wajen Allah domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ما أكل أحد طعاما خيرا قط من أن يأكل من عمل يده mutum bai taba cin wani abinci mafi alkhairi ba kamar abincin da da zuhur jikin shi ya samu sa ma'ana kamar abincin da da kudin sa ya sai sa kamar abincin da abincin da da abincin sa abincin da da hannun sa ya samu shi dama ɗan magana suka ce bari kula da samun dangi kuma suka ce dahuwar mutum mai kwashe shi wannan shi ne kenan Allah ka ba mu ikon dogara da ɗan abin da Allah ya muna za mu tashi babu man kala hiya min tuli babu dangane da wayanda suka ce as-sab'ul mathani kinnan da manzon Allah yace an bashi ba Fatiha bace sune at-tul sune surorin nan guda bakwai mafi tsawo na alkur'ani daga suratul bakara zuwa araf ko zuwa araf yace wannan sune me yake da suna at-tul kinnan sune as-sab'ul mathani kinnan a ra'ayinsu na'am eh tauba ana tsallake amfani sai a sanya ta ciki yace haddathana Uthman ibn Abi Shayba haddathana Jarir عن الأعمش عن مسلم عن, عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن على عن ابن عباس قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا أنبا منزل الله وسو أبو بوا قدا بكوي نا القرآن min almasani wanda ake maimaita tawa a cikinsu ma'ana suka ce malamai suka ce anan min almasani ma'ana wanda ake maimaita kissoshi a cikinsu duk surorin nan guda bakwai zaka ji a cikinsu an yi ta maimaita wasu kissoshi wanda a cikin sauran surorin an kawo su misalin kisar annabi musa misalin kisar annabi isa to shine almasani kin ai kurdirat fi halqisas at-tuwali sune kuma mafi tsawo na alqur'ani wa utiya Musa alaihi salam sittan shi kuma annabi Musa Allah ya yi masa aminci an bashi shidda ana surori guda shidda falamma alqal alwaha rufi'at thintani wa baqiya arba'un lokacin da yayi jiwa da wannan allunan na attaura da aka bashi lokacin da ya isko mutane suna bautar dan bare yayi hushi sai jiwa da allunan shi bai ma sani ba to dalilin wannan shihar da ya da su sai aka ɗauke biyu aka bar mishi hudu ma'ana wannan hadisin ingantacce ne dai amma dai yana nuna falala ne ta surorin nan guda bakwai suratul bakara zuwa araf ka hada da tauba wannan su ake cema asaba uktiwan surori masu tsawo guda bakwai na alkur'ani mai girma to an fifita alkur'ani da su akan sauran littafai da aka sabko irinsu a taura irinsu injila da zabura kenan dai wannan hadisi yana bayanin falalar wa'annan surorin guda bakwai babu ma ja a fi ayatul kursi babin da ya zo game da bayanin ayatul kursi ayatul kursi ana ce mata ayatul kursi ne don saboda a cikinta aka ambaci alkursi aka ambaci kujerar allah maɗaukakin sarki to shi yasa ake ce mata ayatul kursi حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد بن إياس عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فظال التي لا دعمين شاء الله سكارة تبتع جريش ياتي أبا المنذر ياكي أبا المنذر أين دقتكين صحابي أي آية معك من كتاب الله أعظم أغنينك daga cikin ayoyin alkur'ani wacce ce tafi kowace girma qala sai nace qultu Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo su suka yi sani qala sai manzo Allah yace abal munzir ayu ayatin ma'aka min kitabillahi a'zam har yanzu dai manzo Allah ya ƙara maimaita masa tambayar a ganinka wacce ce daga cikin ayoyin alkur'ani tafi girma sahabbai sun kasance idan manzo Allah ya musu tambaya dan kwadayin manzo Allah shi ya ba su amsa dan mai yiwa a cikin amsar da zai ba su akwai abin da su bu sani ba ba su ba da amsa sai in sun ga ya matsa da tambayi sai su ba da amsa ko da sun sani ko ana gane da kyau ko a cikin ladabin su na kwadayin manzo Allah ya ba su amsa dan saboda sabu karin wani amfani shi yasa sai yace a farko Allah da manzo su suka yi sani to da ya ga manzo Allah ya maimaita masa kenan alama ce ta manzo Allah da yana son ya bashi ne ya bashi amsa to sai yace qala yace qultu sai nace Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ita ce sura ta kowace girma qala sai manzo Allah yace fa daraba fi sadri sai manzo Allah ya bigi kirjina wa qala sai yace li yahni laka ya abal munziri al-ilmu abal munzir Allah ya sama iliminka albarka a wata fasarar kuma barka da wannan ilimin da ka sani ma'ana yanzu Allah ya tabbatar masa da abin da ya faɗi cewa ayatul kursi ita ce aya mafi girma alkur'ani a takaice ayatul kursi tana da falala a alkur'ani babu ayar da ta kai ta girma kamar yadda a sura babu sura ta kai fatiha ko to a ayoyi babu ayar da ta kai wace ayatul kursi kuma ayatul kursi tana da mahimmanci sosai a babi na neman tsari ga Allah madaukakin sarki domin wanda ake neman tsari gare sa wanda ya fi cutar da kowa a duniya shine wa a shine shaidan ko to shi da kanshi yace in kana neman tsari daga gare shi to in za kwanta karanta ayatul kursi ana gani da ke ko kuma manzo Allah yace sadaqaka wa huwa kadhubun yayi gaskiya ko da yake dai makaryaci ne ba na wannan gaskiyar da ya hudu ba za ta sa ya hudu da zaman to makaryaci ba amma dai gaskiya ya faɗi ana gani da ke ko wanda yake nuna adalci ko mutunan banza ya faɗi gaskiya a tabbatar mai da ita babun fi surati samadi babu dangane da bayanin suratu samad ita ce kul huwallahu ahad ana ce mata suratul ikhlas ana ce mata suratul ahad ana ce mata suratul samad ana ce mata suratul qur'an حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي عن أبي سعيد الخدري أن كربو أبو سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد wani mutum ya ji wani mutum yana karanta kul huwallahu ahad yuraddiduha yana maimaita ta ma'ana wani mutum ne tashi qiyamul layli ita maimaita kul huwallahu ahad ita dai qiyamul layli da ita falamma asbaha lokacin da aka wayi gari mutumin ne jiya jaa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa dhakara dhalika lahu sai ya ambata manzo Allah labarin wannan mutumin wa kana ar-rajulu yataqalluha shi wannan mutumin da ya kawo kara kamar yana ganin ya rasa surar da ya karanta cikin qur'ani sai kul huwallahu ita kadai ba sai kwana gani da kyau ba wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda rayuwata take a hannunsa innaha la ta'dilu thuluth alquran wannan surar tana daidai da dai cikin ukun alquran suratul suratul ikhlas kenan aje mun ga wani karin magana ko duk wanda ya rena gajere to bai taka kulama ba ko kuma dan hakin da ka rena shi ke so ne maka idanu shi yana ganin duk cikin alkur'ani ya rasa surar da zai kiyamu lalle ita sai kulhu wallahu ya ta maimaitawa to shine sai manzo Allah ya ƙara ma abin muhimmanci yace wannan surar da kake gani ƴar karama matsayin ɗai cikin ukun alkur'ani take malamai sun yi kai kawo mai manzo Allah yake da matsayin ɗai cikin ukun alkur'ani take fassara mafi inganci shine kamar yadda muka gai a can al-imam ibn al-arabi yake cewa ulumul qur'ani thalathatun ilimin alqur'ani gaba ɗayan shi abubuwa guda uku ne tauhidun wa tazkirun wa ahkamu tauhidi da hukunce hukunce da tarihi wanda suka gabata to suratul ikhlas qul huwallahu me take bayani tauhidi kenan ta yi bayani ɗaya cikin uku me alqur'ani ana gane da ke ko shi yasa kenan mu zo Allah ya ce mata innaha la ta'dilu thuluthal qur'an kul huwallahu idan ka dauke ta duk wani abu da za a jingina ma Allah kul huwallahu ta kore shi kul huwallahu ta yi raddi akan kristoci ta yi raddi akan yahudawa ta yi raddi akan mushrikai masu cewa Allah yana da diya diya da sauransu wannan shine kenan kenan kul huwallahu sura ce mai daraja sosai akwai ma wanda daga cikin sahabbai wanda ya kasance duk sallah shi in yayi sai ya karanta kul huwallahu in ya karanta fatiha ya karanta wata sura ya liƙe da ƙulhuwan lahu duk sallah haka yake to an yi daidai balaguro shine shugaban mutane suka yi ta koke duk da muna balaguro sai ka karanta mana har sura biyu suka ce ko ka ko ka riƙe ƙulhuwan lahu ita kaɗai ko kuma ka barta ya ce musu to sai dai in bar muku limanci to bayan da suka iya tun da shine shugaba kuma yanzu Allah ya umarci su mishi ladabi yanzu da aka dawo shi suka kawo kara aiwa ne yana musulmanci kowace sura ya karanta sai ya kara da kulhu wallahu kowace sallah sai manzo Allah ya ce a kirawo shi dan me yasa kake aikata haka sai ce wallahi inni la uhibbuha manzo Allah ina yin haka ne dan saboda ina son kulhu wallahu ana gane da kyau ko sai manzo Allah ya ce masa hubbuka iyyaha adkhalaka aljanna son da kake ma wannan surar ya sanya ka aljanna don haka duk wanda yake son kulhu wallahu tana iya dalilin shigar shi ina aljanna abinda kuma ke sa ka so suro abinda yake nuna kana son kulhu wallahu shine ka lazumci karatunta domin suratul kulhu wallahu tana daga cikin al-mu'awizat surun da ake karantawa da neman tsari ka lazumci karatunta kada ini ya wuce ba karanta ta ba bayan wannan kuma ka lazumci sanin ma'anarta kuma kai kokari da abin da ta kunsa in kai haka to kul wallahu za ta iya dalilin za ta iya ceton ka ni dai Allah ya shaida ina son kul wallahu ban san in ku kuna so ba to ni dai kai na rasa ne bala yace babun fil muawwidataini babe dangane da falaki da nasi sune al muawwidataini حدثنا أحمد بن عمرو عمرو بن السرحي أخبرنا ابن وهب أخبرني معاوية عن الألاء بن الحارث عن القاسم مولى معاوية عن أقبة بن عامر قال كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته na kasance a cikin wani balaguro ina jama manzon Allah taguwarsa shi yana sama ni kuma ina jaye da ita fi safari a balaguro faqala li sai ce ya ukubatu ya kai ukuba ala u'allimuka khayra suratayn quri'ata shin bazan koyar da kai ba wasu surori mafi alkhairi wanda mutum zai iya karantawa fa allamani sai manzo Allah ya koyar da ni kul a'udhu bi rabbil falaq wa kul a'udhu bi rabbin nas qala yace falam yarani surirtu bihi ma jiddan sai manzo Allah ya ga kamar kamar ban yi alfahari da da abin da ya gaya mini ba kamar dan kamar dai shi yana gani ai sururi ne wanda ya sani kun san so da yawa in mutum ya san abu ka gaya mishi shi bai mi bai ba shi mahimmanci sosai to shi ne sai manzo Allah ya lura da kamar bai ba abin mahimmanci sosai ba shi ne ma'anan falam yarani surirtu bihi ma jiddan sai ga kamar dai ban ba su mahimmanci sosai ba falamma nazala li salati subhi salla bihi ma salata subhi lokacin da aka sabka don a yi sallar asuba sai manzo Allah ya yi sallar asuba da wannan surorin guda biyu raka'a ta farko ya karanta qul wa qul a'udhu birabbil falaq raka'a ta biyu karanta qul a'udhu birabbin nas linnas ga mutane falamma faraga rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min as-salati lokacin da manzo Allah ya kare sallah iltafata ilayya sai manzo Allah ya juyo ya kalle ni fa qala sai ce ya ukubatu kaifa ra'aita ya kai ukuba ya ka gani ka kara darajta wannan surorin guda biyu an gane ko to wannan ita ma riwaya duka waccan ce yace haddathana abdullah ibn muhammad ibn nufaili haddathana muhammad ibn salama an muhammad ibn ishaqa an sa'id ibn abi sa'id al-maqburi an abihi an uqbah ibn amir qala bayna ana asiru ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam haka dai ina tahiya tare da ma'aikin Allah bainal juhfati wal abwa'i tsakanin juhfa da abwa idza ghashiyatna rihun wa zulmatun ana suna cikin tahiya a cikin daji sai guguwa ta lullube su an san guguwa ko wannan iskan da ke tasowa tare da kura lokaci guda da ita ke waya wa zulmatun shadidatun da kuma tsananin duhu ga iska ga tsananin duhu فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بقل أعوذ برب الفلق sai manzo Allah ya rika neman tsari da kula uzu birabbil falaq wa a'udhu birabbin nas da kula uzu birabbin nas wa yaqulu kuma yana cewa ya uqubatu ya kai uquba ta'awwaz bihi ma ka rika neman tsari da wannan surorin guda biyu fama ta'awwaza muta'awwidun bimislihima domin wani mai neman tsari bai taba neman tsari da kwatankwacin waɗannan ba ma'ana ba abin da zaka neman tsari da shi na ayoyin alkur'ani ko surinsa kaman kula uzbi rabbil falaq wanda da nas qala yace wa sami'tuhu ya ummuna bihi ma fi salati kuma na jisa yana muna limancin su a sallah wannan hadisan guda biyu sun kai bayani akan makura ta falala ta me kula uzbi rabbil kula uzbi rabbil falaq da kula uzbi rabbin nas kenan wannan duka ruwayoyin guda biyu duka na uku ba ne suna cikin balaguro sai manzo Allah ya ce masa kana so in gaya maka surori wanda suka yi kowanne alkhairi wajen neman tsari sai ya ce eh sai manzo Allah ya ce masa kula auzu bi rabbil falak da kula auzu bi rabbin nas kaman bai damu ba dan yana ga surori ne wanda ya saba karanta surori ne tun kana dan karami ka iya su aka zo sallar asuba sai manzo Allah ya karanta kula uzu birbil falak da nas tare da cewa salloli na asuba a al'ada manzo Allah tsawaitawa yake yi baya karanta qisarul mufassal ya karanta ta kula uzu birbil falak da nas an sallame sai manzo Allah ya kalle sa yace ka ka ƙara girmama wannan surorin tunda haka ga nayi sallar asuba da su bayan wannan kuma da wansa hakin an tashi ana tahiya kuma sai iska ya turmuke guguwa ta tashi da tsananin duhu wanda kuma irin wannan akwai shedannu suna zuwa a cikin wannan guguwar misali a damu ce muna aka yi in guguwa ta taso in aka aza ƙwarya aka hitta ƙwarya to in guguwar ta wuce aka dage za a ga jariri mu dai mun kauda ba mu gani ba dama mu yan ganin kwam ne to yana dan karami karan bana ake ce mini komi sai na gane ya yake dan karan tambaye tambaye lokacin azumi na ga tsohuwa tana cin abinci sai na ce kai ku ba ku azumi suka ce ban da lahiya suka ce ba su lahiya sai na ce a kuma kuke ta aiki ba ku da lahiya to sai da nage sai da aka kara gaba sai na gane ashe rikin lahiya da suke nihi ginin haila ne ana gane da kyau ko to anan sai nake cewa to iyaye yana da kyau ko suna haila in ga azumi ne su rika dan boye lokacin cin abinci don kada yara wannan yana iya tasiri yanzu wani yaro yana iya ce a to ai uwa ta ma ba kullum take azumi bai ta yadawa ana gane da kyau ko to wannan shi ne kira a takaice dai wannan surun suna da muhimmanci sosai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk in zai kwantawa yana karanta su ya shafa ma jikin shi Aisha tace lokacin da manzo Allah ya rishin lahiya ya kai ga baya iya karantawa hannuwan shi take dagawa sai ta karanta a cikin hannun shi ta tofa sai ta sa hannun nashi ta shahe ga jikinsa don me yasa take sa hannun shi take don hannun shi ya hina ta albarka ana gane da kyau ko kenan tun da shi bai iya karantawa amma sai ta daga hannun shi ta karanta sai ta tofa mishi sai ta, sa hannun nashi ta shaha ga jikinsa haka yaro in yana yawan zabura a cikin bacci ana iya a rika karanta mishi falaki da nashi da kulhuwallahu a tofa sai a shaha mishi ga jikin shi mala yake babu istihbabit tartili fil qira'a babu mai bayani akan mustahab mustahabbancin at-tartil abinda ake cewa at-tartil shine karanta alqur'ani daki daki shine at-tartil Allah yake warattilil qur'ana tartila ay wajawwidil qur'ana tajwida tajwidi shine at-tartil ana gane da kyau ko wannan shine kenan insha Allah muna muku albishir zamu sa darasi na tajwidi bayan azumi zamu ga muku inda zamu sanya shi kuma da lokacin da za a fara ya Allah ya so darasi na tajwidi kuma za mu rika tafiya da shi bit tatbiq a karanta a littahi ba littahi guda za mu ba za mu sa littahi na farko in ya kare mu yi na biyu ana yi kuma ana dabbakawa domin so da ga mutum ya karanta tajwidin amma wajen tatbiki abin ya mishi wahala ma'ana wajen aplike sai abin ya mishi wahala حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله بن عمرو وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن أنا كما ما أبوكين القرآن الاهرة اقرأ وارتقي كرنتا كريكي سما ورتل كما كرير القرآن كما كنت ترتل في الدنيا kamar yadda kake rera shi a duniya fa inna manzilaka domin masabkinka a aljanna inda akhiri ayatin taqra'uha shine karshen ayar da ka karanta wannan hadisin shi yake nuna alqur'ani yana ba mutum lamunin aljanna amma daidai gwargwadon matsayin da zaka samu a aljanna daidai gwargwadon ayoyin da ka haddace ana gane da kyau ko wannan shi ne kuma falala ta hardar alkur'ani to a darasin da za mu sanata juidi za mu rika tafiya tare da hadda duka a ƙara ko wannan shi ne kenan kenan idan mutum ya zo aljanna aka ce kai ɗan aljanna ne sai a kashi bakin aljanna sai a ce to karanta kur'ani yadda kake karatun shi a duniya mutum na karantawa yana yi sama mutum na karantawa yana yi sama daidai inda haddace ta tsaya daidai na masabkin shi zai tsayawa ina in kana son gida na sama aljanna to a zage damtse in kuma kai dai aljanna dai duk inda ta samu ne to lazumce dai qur'ani ana gane da kyau ko wannan shine kenan mala yace haddathana muslim ibn ibrahim haddathana jarir an qatada qala sa'altu anasan an qira'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam na tambayi anas ya yanayin qira'ar manzon Allah karatun manzon Allah na alqur'ani take fa qala sai yace kana yamuddu maddan ya kasance yana ja ja ma'ana yana jan ayoyi na alqur'ani ana gane da kyau ko domin abun da yake komi yawa a cikin tajwidi a cikin karatun alkur'ani shine almad ana shi yasa za gani ahkamul mad yana kike da yawa hatta a cikin tajwidi ana gane nake ko to shi yasa yace ya kasance yana jin shi ja حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته wannan tabi'in ya tambayi ummu salama matan manzon Allah game da yanda manzon Allah yake karatun Qur'ani da kuma yanda yake sallah fa qalat tace wa ma lakum wa salatuhu ina ku ina sallar manzon Allah ma'ana ai ku ba ku iya yanda manzon Allah yake yawan sallah kana yusalli wa yanamu qadra ma salla ya kasance yana yin sallah sai ya kwanta daidai gwargwadon shima wadda ya a sallah misali zai fara yin sallah raka'a biyu idan ya yi awa guda a cikin raka'a biyun nan to sai ya kwanta ya yi awa guda kuma sai ya tashi sun mayu salli kadara ma nama sannan kuma sai ya ƙara yin sallah gwargwadon kwanan da ya yi na awa guda sun ya namu sannan sai ya kwanta kadara ma sallah gwargwadon kwanan da ya yi hatta yusbi har sai ya waye gari sallallahu alaihi wasallam wa yake iya wannan kana dai iya ka sha kwanan ka gaji sannan ka tashi kai sallah ko kuma kamin ka kwanta kai amma a ce ka kwanta kai sallah ka kwanta ka tashi kuma ka yi sallar sai in dai akwai wata musiba da ta sha maka kai Allah gaya da ke ko kusa in musiba ta mutar da mutum kwanan bai nisa wani kwanan bai doka shi wani kuma a kwanan bai shi ma ana canji kawai sai ya farfado to in an yi sa'a ne ya tashi ya raka a biyu in kun ba a yi sa'a ba in irin in sheke aya ne sai kunna karanta ba ana gane da kyau ko wanda shine kenan yace a wa na'atat qira'atuhu kuma sai ta siffanta yanda manzo Allah yake karatun Qur'ani fa idha hiya tan'atu qira'atuhu harfan harfan sai gashi tana siffanta yanayin karatunsa harafi harafi الحمد لله رب العالمين أنا شيني حرفي حرفي أنا قايل لكم نعم حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن مؤاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ناقم منظر الله رانر بود مكة wa huwa ala naqatin yana akan wata taguwa yaqra'u bi suratil fath yana karatun suratul fath a ana gane suratul fath inna fatahna laka fathan mubina wa huwa yurajji'u yana tarji'i ana gane da abinda ake cewa tarji'i yana da ma'ana biyu in ababi na kiran sallah ne shine in ka ka ashhadu an la ilaha illallah kamin ka daga murya sai ka fade su da mi da soso ta murya amma ababi na qira'a ya kace tarji'i shine kyautata murya a wajen karatu at-taghanni kenan ana gane da kyau ko ma'ana yana gyara muryarsa a wajen karatun Qur'ani حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم كقوات القرآن da muryoyinku to kun ji ku kawata alqur'ani da muryoyinku haddathana abul walid at-tayalisi wa qutaybah ibn sa'id wa yazid ibn khalid ibn mawhab ar-ramli bima'nahu anna laysa haddathahum an abdullah ibn abi mulaika an abdullah an ubaydillah ibn abi nahik an sa'd ibn abi waqqas وقال يزيد عن ابن أبي مليكة عن سعيد ابن أبي سعيد wannan sunan mulaika ya sha bamban da malika ana gani da ke ku sahabiya ce mulaika cikin sahabbai mata babu malika amma akwai mulaika wannan sunan zan sa shi a babi na 'yan tawaye kun san littafin da muke so mu rubuta za mu hidda babi na sunayen tawaye shekarar jijiyar nan ko wani kira ne ina hassan hassan yana tare da ni lokacin wani kira ne 'yan tawaye mata ya samu yana so in bashi suna banda hassana da husaina ana gane da kyau ku? to na rubuta mishi kusan suna guda hudu mulaika da malika kun san sunayen 'yan tawaye ba dole ba ne amma an yi su a sanya musu suna wanda suke suke kama da juna tunda su ma dama kama da juna suke ko to dama aka ce suna linzami ne to kinan sunan ma ya kamata yi kama da juna amma ba dole ba ne ba malam ya ce wa kala yazidu an ibni abi mulaika an sa'id ibni abi sa'idin وقال قتيبة هو في كتابي عن سعيد بن أبي سعيد ني ألتاهنا عن سعيد بن أبي سعيد ني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن بايا daga cikin mu dukkanin wanda baya rera alqur'ani حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا سفيان بن عيينه عن امر عن ابن ابي مليكه عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وترواية ونم حدثنا عبد الأعلى ابن حماد حدثنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال عبيد الله بن أبي يزيد مر بنا أبو لبانة أبو لبانة يا هدودم صحابيني فاتبعناه سيمك بيسا hatta dakala baitahu har sai da ya shiga a gidansa fa dakalna alaihi sai muka shiga wajensa fa idza rajulun rafful baiti sai muka same sa gidansa ba gida bane wanda yake mai kima ma'ana gidan gashi nan dai ma'ana irin gida na yan yakubayu yace sai muka samu mutum ne wanda gidansa gashi nan dai na yakubayu rafful hay'a sannan kuma kayan da yake saye su ma ga sunan dai na yakubayu فسمعته يقول سينجي سيناتيوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزو الله يناتيوا ليس منا من لم يتغنى بالقرآن بايا daga cikin mu dukkanin wanda baya rera alqur'ani qala yace fa qultu li ibn abi mulaika sai nace ma ibnu abi mulaika ya aba muhammadin ara'aita idza lam yakun hasana sauti to bani labari idan ya kasance mutum baya da sauti mai dadi fa kala ya ce yuhassinuhu mastata'a ya gyara sautin daidai gwargwadon iyawarsa ana gani da kyau ko wannan akwai shi ko babu shi akwai wanda shi haka Allah ya haka Allah ya dabi'ance sa in yana maka magana kamar ka ruga da gudu in dan yaro na nan maka sai ya fasa sai ya fashe ya fashe da kuka sai azau zaki ne gurnani to shine yace fatashabbahu dai ko illam takunu mithlahu ko dai murya sai a hankali dai a gyara ta wannan hadisan guda biyu suna nuna yanda manzo Allah ya kai makura wajen kwadaitar da mu akan mu gyara mu gyara murya a wajen karatun Qur'ani na farko da yace zayyinul Qur'ana bi aswatikum ku yi ma alqur'ani ado da muryoyinku ana ku yi ma alqur'ani kwalliya da muryoyinku wannan yana nuna alqur'anin mai kyau ne to kara mai dama in ka ji an ce amma abu kwalliya to dama yana da yana da adon shi kawon maraɗawa da suka ce maraɗi kwalliya sai suka ce abin da ya samu ka ce kwalliya daman mu garinmu da adon shi ya aka ce kwalliya kenan za a ɗan ƙara mishi ado ne su kuma wancan da aka ce musu sabuwa kenan tsohuwa ce wai su ka yadda magaran ne suke yi ana gane da ke ko wannan shi ne kenan to ku yi ma alkur'ani kwalliya da muryoyinku a wata riwayar kuma sai manzo a wani hadisi manzo Allah ce duk wanda baya rera alkur'ani baya waƙi alkur'ani baya daga cikin mu ma'ana baya daga cikin musulmai na gari kenan wannan yana da komi tsohonka ana gane da kyau ko ilimi aka ce ba ruwansa da geme ko ma'ana komi horin gemenka in za ka karanta alkur'ani ka gyara muryarka da akwai wanda girman kai ke hana musu gyara muryarta alkur'ani wannan girman kai ne ga alkur'ani wannan shi ne kenan idan ka zo kuma wajen samari sai ka ga saurayin wajen budurwa ce ta kashe murya amma wajen qur'ani ta muku karatu kaman kamar zaki na gurnani haka 'yan mata su ma in ka zo su kuma wajen mai sayan dan kunnai ayya a rage ha ba amma wajen qur'ani ne da ta gada ba take yi to kun ga wannan duka rishin girmama alqur'ani a takeice dai kokarin gyara murya a wajen alqur'ani girmama alqur'ani ne kuma aiki ne da umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka a hudda girman kai a tsaya a tace murya babu abin da ya kai daɗi kawai mutum ya gyara murya shi wajen karatun alkur'ani duk cikin abubuwan da ake saurare komi yana damu komi yana damuwa banda alkur'ani akwai karin magana na hausa suke cewa komi daɗin kiɗa shiru ya yi shi ana gani da kyau ku komi daɗin kiɗa shiru ya yi shi to alkur'ani shi banda shi a wannan fannin inda har kai mummuni ba za ka taɓa ƙosawa da sauraron alƙur'ani ba tana iya wajen karatun kaɗan gaji amma da inda saurari ne ba za ka ƙosa ba domin akwai ma wanda na sani su in za su kwantawa sai sun sa kira alƙur'ani mai yi wani da nake muku magana haka nake ana gayan da ke ko sai sun sa kira alƙur'ani to duka wannan alama ce ta son alƙur'ani yana daga cikin abun alkhairi a ce ka zamna kana sauraron ƙur'ani malam ya ce حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال قال وكيع وابن عيينة يعني يستغني به أنا قال لك يكو معنى أبن ليس منزع الله yace abin da yake nuni da laisa minna kawar manzo Allah baya bukatar shi shine ma'anan yastagni bihi manzo Allah ya wadatu manzo Allah baya bukatar duk wanda baya gyara gure shi wajen karatun Qur'ani haddathana Sulaiman ibn Dawuda al-Mihri أخبرنا ابن وهب حدثني عمر بن مالك وحيوة عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ألا بيتبع سورارا وني أبو با معنى ألا بيتبع سياوا يا سورار وني أبو با ma adina li nabiyin hasani sauti kamar yadda yake tsayawa ya saurari wani annabi mai daɗin murya ya taganna bil qur'ani da yake rera alqur'ani ya jiharu bihi kuma yana bayyana karatun nasa na alqur'ani ana gane da ke ku ma'ana wannan hadisin yana nuna hatta Allah madaukakin sarki yana sauraron karatu mai daɗi ana gane da ke ku wannan shine kenan to kenan idan kuma kai ma ka rika sauraren karatu to sai ya kasance kana son abin da Allah yake so tabbas ko in kana son abin da Allah yake so kenan Allah zai ne Allah zai so ka yana ɗaya daga cikin akwalikin tsakanin ibnu abbas ne ko ibnu ibnu mas'ud ko ko abdullahi bin bin amru duka su dai ubaidala ne ɗaya daga cikin su yake cewa la yastami'u shay'ani fi qalbi mru'in abubuwa guda biyu ba sa haduwa a cikin zuciyar ko a cikin zuciyar mutum hubbul qur'ani wa hubbul gina'i son alqur'ani da son waka ba sa haduwa dole sai guda ya kore guda ana gane da kyau ko ba sa haduwa domin yin haka kaman hada wuta da ruwa ne ko wannan shine kenan a takaice dai wannan hadisi na namuna yana da kyau mutum ya rika sauraron kira'a sauraron kira'a yana kara mutum takawa kuma sauraron da kake yi kai ma kana samun lada duk harafin da aka karanta kana da kamasho a ciki wani daga cikin masu hikima yake cewa wa inna kitaballahi a'dalu hakimin fihi shifa wa hidayatul hayarani wal hakimu thani كلام رسوله ما ثم غيرهما لذي إيمان yace duk wani mai imani wannan abubuwan guda biyu su ne abubuwan sauraronsa fiye da komai alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu me kuke saurare hadisan manzon Allah ko to in kun ta sai ku samu qira'a ko aza ko hada abubuwa guda biyu ko hada alkur'ani was sunnah malai yace babu tashdidi fi man hafiza alqur'ana thumma nasiyahu to kashi tsanantawa ga aka yi game da wanda ya haddace alqur'ani sai ya manta shi حدثنا محمد بن الألاء أخبرنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يقرأ القرآن باب ونمتن زي كرمت القرآن ثم ينساه sannan sai ya manta da shi illa laqiya Allah azza wa jalla yawmal qiyamah yawmal qiyamati ajzama fati ya hadu da Allah a ranar alkiyama yana ajzam malamai su masa abin ga fasara guda biyu akwai wanda suka fasara shi da mutum zai tashi da kuturta akwai wanda suka tashi da saqitul asnan mutum zai tashi da hakura gaba ɗaya sun zube ma'ana duk wanda ya Allah ya bashi dama ya haddace alqur'ani ko kuma ya haddace wani abu na alkur'ani sai ya manta wannan abin da ya haddace to ukubarsa shine zai tashi ranar alkiyama haƙura sun zube bai iya magana sai dai hadishin zaifi ne lihusnil haz an yi sa'a ko in ba shi ba akwai matsala Allah ga da ko ko matsaloli ma zan cewa domin wallahi in ka ɗauka tasa'in da tara cikin wanda suka haddace alkur'ani goma cikin ɗarikinsu ne ke komawa ga Allah da alkur'anin cikin kai sauran kamin su mutu duk sun abin ga duk sun zub da hardar ana gane da ke ku kamin su mutu duk sun zub da hardar to kenan aka ce haka kenan ina ji ai wasu masu ce ani haddar nan bari in dai su kul su kul huwallahu ta da falaki da nasi tunda dai haddar qur'ani ai ba wajibi bace ai hada qur'ani ba wajibi bace ko a wajen babi na zama malami ba daga cikin kaida na ka zama malami ka haddace qur'ani ba daga cikin shurutul ijtihadi mutun ya haddace qur'ani to balantana ma wanda ba malami ba to a takeice dai wannan hadisin da'ifi ne kai ya baku tsoro ai ta hadda dai ai ta gwagwarmaya wannan dole ne asali ma ka'ida suka ce duk hadisin da yake bayani akan ukuba ta wanda ya manta alkur'ani da ifi ne ka rike wannan ka'ida da ka ji hadisi ana bayanin ukuba wanda ya haddace qur'ani ya manta to da ifi ne da in ba haka ba zai ma kori mutane daga hadda babun unzila alqur'anu ala sab'ati ahrufin in ka duba littafi na ulumul qur'an na al-imam suyuti ya kawo irin wannan hadisan ba hadisi guda ba na hadisai da ife wanda suka zo akan bayanin hukubar wanda ya haddace Qur'ani ya manta to dukkan su da ifai ne yace babun unzila alqur'anu ala sab'ati ahrufin babi mai bayani akan an sabkar da alqur'ani akan harufa guda bakwai haddathana alqa'nabi an malik an ibn shihab an urwa ibn zubair an abdurrahmani ابن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول ناجي عمر بن الخطاب يناتي وسمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها عمر يتي ناجي هشام yana karanta sotul furqan ba akan yanda ni nake ba irin yanda ni nake karanta ta ba wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqra'aniha kun manzo Allah ne ya koyar da ni ita fakittu an ajala alaihi sai na kusa in yi gaugawa in shi in ci kwalasta ma'ana yana sallah ne na kan sotul furkan bayan da shi umar ya ci bayan da shi umar ya san ana karanta ta ba shine umar ya ce sai da na kusa in shi in ci mummuyi sai yana cikin sallan nan domin ina jin kamar yana laihi summa alhamtuhu amhaltuhu sannan sai dai na na jinkirta masa hattan sarrafa har sai da ya sallame sun malabbatuhu bi rida'i yana sallamewa sai na zo na ci kwalarsa ana gaya da kyau kusan su umar ba su bari ta kwana faji'tu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na zo a wajen manzon Allah da shi fa qultu sai nace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inni sami'tu hadha yaqra'u suratal furqani ala ghairi ma aqra'ataniha naji wannan yana karanta suratul furqan bayan da ka koya mini ita ba fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace ikra' to kai karanta mu ji sai umar faqara alqira'atu faqara alqira'ata allati sami'tuhu yaqra'u sai manzo Allah yace ma Hisham ya karanta sai Hisham ya karanta irin karatun da Umar ya jiya faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace hakaza unzilat haka aka sabkar da surar thumma qala li sannan sai manzo Allah yace mini iqra' kai ma karanta faqara'atu sai na karanta faqala sai ce haka da unzilat kai ma haka aka ita ma wannan yanda ka karanta haka aka saukar da ita sun makala sannan sai ce inna hadal qur'ana lalle wannan alqur'ani unzila ala sab'ati ahrufin an sabkar da shi akan haruffa guda bakwai faqra'u ma tayassara minhu ku karanta abin da ya sauƙaƙa a gare shi daga gare shi bari mu karanta wannan sai mu dan yi bayani akan wannan hadisin don akwai mamaki a cikin sa حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال قال الزهري إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد su wannan harufan da aka ce an sabkar da alkur'ani a kansu dukkaninsu ha al'amari guda ne laisa takhtalifu fi halalin wala haramin ba sa sabawa a cikin halal ko haramun ma'ana ayoyin wajen karatu ne suka sha bamban amma wajen ma'ana duka ma'anarsu guda ba ka samun wata ƙira'a ta halatta wani abu ta ƙira'a ta haramta ana gane da kyau ko na'am yanda wannan hadisi yake shine Umar ne yana masallaci sai ya ji wani sahabi da ake cewa Hisham shi ma yazo yana karatu yana sallah yana karatun suratul furqan to a cikin karatun sai Umar ya je yana karanta surar shi bayan da manzo Allah ya koya mishi surar ba to shi Umar kawai ganin yake kenan yanzu wannan mutunan ya zo yana ma alkur'ani hawan kawara ne ana gane da kyau ko umar ya ce na kusa in kimomiyosa yana cikin sallar amma dai sai na yi haƙuri har sai da ya sallame yana sallamewa sai na ci kwanasa na jayosa na kashi wajen manzo Allah na ce wannan na shi yana karatun ƙur'ani suratul furqan bayan da ake karanta ta ba sai manzo Allah ya ce to saka shi sai ya sake shi to aka ce to kai hisham karanta Hisham ya karanta suratul Furqan yanda kuma Umar Umar yace a yanda yanda naji haka ya karanta ta sai manzo Allah ya ce to kai ma Umar karanta sai Umar ya karanta sai yace yanda ya karanta haka take kai ma yanda ka karanta haka take kowannen ku yayi daidai ba wanda ya kuskure domin Qur'anin nan an sauko shi akan haruffa guda bakwai duk yanda ka karanta yayi ana gane da ke ku to haruffan nan guda bakwai malamai sai kai kawo daga me ake yi da haruffa guda bakwai wasu suka ce ma'ana ana nuhin yare na larabci guda bakwai domin larabci yana da yare guda bakwai to shi alkur'ani kasancewar shi ummul ulum ne kasancewar shi uban larabawa ne to sai ya kasance ya kumshi gaba ɗayan halussa na larabawa in wannan yaren kake ji na larabci zaka iya karatun qur'ani da shi in wannan yaren kake ji na larabci zaka iya me zaka iya karatun qur'ani da shi ana gane da kyau ko shi yasa idan kuka je libya sadun zo suke ce maka ziratan ladina ba si ba ziratan ladina an'amta alai kun ga larabawa ne amma su kuma na saudiya ya suke cewa si siratan ladina dukkanin su kuma larabawa ne amma yaran ne yami da sha bambanto shi alkur'ani ya kumshi dukkanin yarurrukan ana gane da kyau ko wannan shi da kenan shi yasa zaka samu a bambanci zaka ji wata qira'a ga yanda ake karanta kaza wata qira'a ga yanda ake karanta shi a dukkanin shi daga menene daga yarurrukan ne wanda alqur'anin ya kumsa ana gane da kyau ko kenan al-ahruf ba ana nufin al-qira'at kenan ba kamar yanda wasu malamai suka tai a takaice dai ga hadisi wanda zai kara muna cikakken bayani akan wancan ko kuma na gaba wancan na gaba shine zai ƙara muna bayani sosai akan wannan haddathana abul walid bin tayalisi haddathana hammam ibn yahya an qatadata an yahya ibn ya'mura an sulaiman ibn surad al-khuzai عن أبي بن كعب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي يا كي أبي كي دقا تكين قراء كوكما كتاب الوحي ya kai ubayyu uqri'utul qur'ana an karantar da ni alqur'ani faqila li sai aka ce mini ala harfin aw harfaini shin a karanta maka shi akan harafi guda ko harafi biyu faqala al malaku alladhi ma'i qul ala harfaini sai mala'ikan da yake tare da ni yace ce akan harafi biyu qultu ala harfaini sai nace akan harafi biyu faƙila li ala harfai ne a talatin sai aka ce mini akan harafi biyu ko uku faƙalar malaku alladi ma'iya sai mala'ikan da yake tare da ni sai ce kul ala talatatin ka ce akan harafi guda uku kultu ala talatin ce nace akan uku hatta balaga sab'ata ahrufin har sai da ya kai harafi guda bakwai thumma qala sai manzo Allah yace laysa minha illa shafin kafin duk yanda ka karanta daga cikin haruffan wannan shafin ne ana ga yanda ke ku ya wadatar kafin ya isa in kulta sami'an aliman in kace sami'an alima maimakon azizan hakima to azizan hakima in ka ce sami'an aliman azizan hakiman ana gane da kyau ko maimakon azizan hakiman sai ka ce sami'an aliman to dai duk shi dai ne duk sunan Allah ne shine ma'anan sami'an aliman azizan hakiman ma'ana inda ake cewa wa kana Allahu sami'an alima sai ka ce wa kana Allahu azizan hakima dukkanin su wane ne Allah ne ana gane da ke ko yace malam tuhtim ayata azabin bi rahmatin matukar wajen karatun ba ka liƙe aya ta rahama bace da azaba au ayata rahmatin bi azabin ko kuma ka liƙe aya ta azaba da rahama amma anar wannan hadisin shine idan ka zo kana karatun ƙur'ani ko mu ba da misali na limami mai limanci domin wannan hadisin malamai sun buga dalili da shi da cewa akwai inda in liman ya yi kuskure ba a gyara masa daga cikinsu irin wannan wuraren ya zo yana karatun ƙur'ani sai ya ce inna allaha ghafurur rahim maimakon inna allaha ghafurur rahim sai ce inna allaha afuwun halim to ba za ka gyara mishi ba don ghafurur rahim da afuwun halim dukkanin suna waye Allah ne ana gane da kyau ko irin wannan ba a gyara mishi a tsakiyar sallah sai a bari in ya kare sallah sai a ce liman nan ga yanda ya kamata ka ce kuma ga yanda ka ce dan gaba amma ba za a gyara mishi a cikin sallah ba ana gane da kyau ko? jayi don kuskuren bai canza ma'ana ba sai manzo Allah ce sai dai irin kuskuren da yake wurin azaba sai ka kawo mai rahama wurin rahama sai ka kawo azaba misali wa kana Allahu wa kana misali da nake tunani wanda zai dacewa shadidul iqab ko na'am والله شديد العقاب سكتي والله غفور رحيم to anan bai ba dan ka like aya mai bayanin azaba da aya mi da rahama ko kun bari mu doko misali na kusa kusa إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم خير البرية سبحان الله سبحان الله تونو ko su dai shi nake kira a sai an gyara mishi ana ga yake jago domin yan wuta ne ya kai ina ya kai aljanna ko Allah ya ce kahorai su ne mafi sharrin halitta shi kuma ya ce mafi alkhairin halitta to wannan lokacin sai an sai an taro shi ko da ya kita ruwa ne sai an ce kai liman hotsa ya ka gyara ayan nan ya halatta mishi magana wannan wuri ana gani da ke ko domin kuka san aka ce larura ke sa mare suriki ko ba haka karin maganan yake ba don shi a hausance akwai batsa a ciki mu ne muka juye shi larura ke sa a mare suriki to shi yadda suke larura ke sa kwana bayan sarakuwa haka ne karin magana yake to ana gane da kyau ko kenan larura ke sa ayi magana a cikin sallah ana gane da kyau ko kenan irin wannan wurin ba a bari liman ya wuce ba a bari ya wuce to sai gaba innal ladina amanu wa amilus solihat ulaika hum shar a shi ma nan ba za a bari ya wuce ba dan khairul bari ya kamata ya ce ba sharrul ba ana gane da kyau ko to wannan sune kenan misalai wannan hadisin shine dalili akan cewa irin wannan wuraren inda zai juyi ma'ana ta gai kishiyar to dole a gyara malima amma inda ma'anar bata kawo kishiyar ba to ba za a gyara mishi ba sai a bar shi sai bayan sallah amin a faɗakar da shi wannan shine wallahu ta'ala a'lam kana na na eh kuskure na wasali kuskure na wasali shi ma sai irin wanda yake iya canza ma'ana har kuskure na wasali sai wanda yake canza ma'ana to shi kuma wannan ai ba kowa ya san shi ba sai wanda ya san fasara alqur'anin ko to wannan shine kenan ina shi yasa al'amari na limanci kuskure ba a so kowa ya sa baki a wajen gyara shi yasa za ku gani a cikin sahu an zo an ana sallah liman yayi kuskure sai ka ga malumai da suke baya su gyara mishi amma wasu can yan karan kada miya ana ga take ko yan kan zagi daga can suna gyara tare da cewa su limaman na baya sun san an yi kuskuren amma sun san da irin wannan kuskuren irin wanda ba a gyara mutum tsakiyar sallah abin da yasa irin wannan kurakuran ba a gyara mutum tsakiyar sallah dan kada a je wajen neman gira a rasa ido dan kada a je wajen neman kiba a tono rama ko ma'ana ana gyara mishi shi kuma sai ya ƙara bacewa ana gane shi sai sallar ta rikice kamar wani limami na taɓa gaya muku shi wani limami na sabbice yake karantawa sai فذكر إنما إن نفعت الذكرى شي كما سيتي فذكر إن نفعت الذكرى sai aka tabdo shi ya ƙara maimaitawa aka tabdo shi ya ce iye ba na shi a tunanin shi ba ta yi wa ma ya kuskure a cikin mi a cikin sabbi irin wannan ƙyale mutum ake yi ana gane da ke ko irin wannan ba a tada mutum mutum yana cikin wata sura ya koma cikin wata sura ba a gyara mutum sai irin kaman irin misali qiyamul laili inda kuna so ku sabke qur'ani ne to irin wannan kuma an yi tsambare ko in aka bar shi ya tsallake kuma ai kaga ba a sabke qur'anin ba kenan to irin wannan ana ya tada shi ana gane da kyau ko wallahu ta'ala a'lam irin wannan ya sha faruwa wallahi lokacin ina dalibi malamin mu yana sanya ni limanci duk da yana nan to akwai lokutan da wallahi zan yi kuskure bai gyara mini sai mun kare sallah ce mini wuri kaza ga inda ake to tun daga nan ya fara koyar da ni ga inda ake gyara ga inda ba a mi ga inda ba a gyara ana gane da kyau ko amma lokacin da ni kuma nazo ina limanci inda yanzu kuma ni ne jagora sai gashi ina kuskure su kuma dalibai suna ta tallabo ni irin kuskuren da na yi malami na bai gyara mini ba ga dalibai su kuma sun yi malami na ana gane da kyau ko suna eh shi ne eh to ka gani sai a rikita limami wannan shi ne kina Allah ya kaman kun san shi al'amari na ilimi aka ce karamin sani kukumi ne karamin sani kukumi ne shi ilimi in kana horko sai ka kama kasan komi to sai ka kara gaba ne sai ka kara gane ai lalle akwai sauran aiki ana gane da kyau ko to shi wannan shine shi yasa in har ka ga mutum yana, yana malumta yana karantarwa kuma baya karatu to sai ka samu kurakurai sosai a dangane da karatukan shi don mi don saboda shi kullum kai karshe yake yi kullum ilimin nashi karewa yake yi kullum abubuwan da ya sani suna tattakaituwa ne to shi kuma wancan wanda yake kodiyo shi karatu yake kullum faɗaɗuwa yake kullum faɗaɗuwa yake shi yasa za ka gani a jima ana yi wallahi ina muku rantsuwa ba ka fara ba na san maluman da mu lokacin da muna yara shi muke babu wanda yake su zama malamai kuma su wa'azi kawai suke yi to amma yanzu wallahi in ka je wa'azin da suke a shekara goma da suka wuce in suka hau mimbari irin shi ne za su kara yi domin ba su karatu ba su karatu shi ne matsala yanzu in wani matashi ya taso wanda shi kuma yana karatu yana karantarwa kuma yana karatun shi kenan sai a shiga hasara da shi alhali shi kuma ya kama hanya ce wadda take mi wadda take ta karatun ana gane da kyau ko wannan shine kenan muna ganin abin da muke gani eh eh na dawowa sai ya gyara in irin wannan kuskuren da muka faɗi sai ya dawo ya gyara amma irin wancan kuskuren wanda muka ce ba a tada liman kun bai canza ma'ana shi ba musu sai ya komo ba wallahu ta'ala a'lam amin amin insha Allah wannan bayanan ana buƙatar su sosai ana buƙatar su sai irin wannan bayanan eh kuskuren kuskuren nahawu eh eh kai ashe tambayar kace mata kamu ko eh kuskuren nahawu ba ko da yashi ake abin gaba kun san kuskure na nahau akwai wanda yake canza ma'ana akwai wanda baya me baya canza ma'ana ana gane da kyau ko yanzu misali a nahau in ka ce ra'ayitu ra'ayitu zaidun ra'ayitu zaidun a nahau ka yi kuskure amma a ma'ana duk yadda ka ta dai zaidun shi dai ne ma'ana ne shi ne mafi'ulin biyu shi ne ka gani ko shi ne ka gani ana gane da ke ku shi ne ka gani kenan wasalin bai canza ma'ana ba inna khalaqnal insana na'am ko na ce ko fataha ce ko shine maf'ulun bihi yace inna khalaqnal insanu bai canza ma'ana ba ya dai gwarancin shi amma bai canza ma'ana ana gane da ke ko wannan shine kenan amma misali ku ba misalin wata aya wadda wadda fadamdama alaihim fadamdama alaihim rabbahum eh a kaman rabbuhum sai ce mi sai ce rabbahum shi ma bai canza ma'ana duka dai an san waye damu da ma'azabar Allah ne dan da mata ko eh wanda shi ne wala ya kafu na'am sai ce jazakumullahu khairan ga wani kuskure shi ma wanda ba a canza mutum yana cikin sallah wajen fa yace wa domin da fa da wa duka suna daga cikin tawabi da summa duk suna ciki kenan fala ya kafu sai ce wala ya kafu ana gane ke ko ko kuma fa inna Allah ko kuma yace wa inna Allah duka irin wannan ba a gyara sai daga baya abin ga ina zawa da sauri na eh sosai eh sosai wannan yana zuwa sosai amin amin insha ga wata aya wadda ita wasalin zai canzawa zai canza ma'ana وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل إن هنا تنزى معنا ina tunanin kamar wanda in an canza wasali ne zai canza ma'ana jazakumul yawa bari mu zo nan innama yakhshallaha min ibadihi al'ulama in ka ce innama ya shallahu min ibadihi al'ulama to kaga nan wasalin yana canza ma'ana sai in an samu tabbatacciyar kira'a da tabbatar ana gani da ke ku amma in babu kira'ar ta ce haka to in kai nan ka canza ma'ana innama ya shallaha ai waɗanda suke tsoron Allah al'ulama su ne malumai to in ka ce innama ya shallahu al'ulama kenan Allah yana tsoron malamai inna lillahi la ilaha illallah jazakumullah yanzu wannan wasalin ya canza ma'ana ko bai canza ma'ana a nan limami sai an gyara masa in ya gyara ku ku ci mumiyo su kuma hido su bayan wanda ya shiga ana gane rike ku wallahu ta'ala alam na'am barakallahu fiku wannan shine takamuli wajen karatu kun ga akwai misalin da ni ban tuna da sunna so in ba abu ka tsaro shi ba sai ga wata ran kana so yazo yake zuwa kaga misalin da ka bada shine nake nema حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضات بني غفار manzo Allah ya kasance a wajen adat adat shine mustanqa shine kwari inda ruwa suke kwantawa manzo Allah ya kasance a wani kwari na banu gifarin fa atahu jibrilu alaihi salam jibril sai ya zo masa alaihi salam nan kun sun sa sallallahu alaihi wasallam ina ji kuskuren abin gani sai ba'a alaihi salam shine mustalah na jibril sallallahu alaihi wasallam mustalah ne na manzo Allah duk da ba dole bane amma dai abin da aka saba da shi a babu na ilimi fa qala sai ce inna Allah azza wa jalla ya'muruka an tuqri'a ummataka an tuqri'a ummataka ala harfin Allah yana umurtarka da ka karantar da al'ummaka alƙur'ani akan harafi guda ƙwale sai ce as'alullaha mu'afatahu wa magfiratahu ummati la tutiqu dalika ina roƙon Allah afuwarsa da gafararsa al'umma ta ba ta iya haka thumma atahu thaniyatan sannan sai zo masa karo na biyu fa zakara nahwa hadha sai ya ambaci kan makamancin haka ma'ana makamancin abin da ya ambata a farko hatta balaga sab'ata ahrufin har sai da ya kai harufa guda bakwai qala sai ce inna allaha ya'muruka an tuqri'a ummataka ala sab'ati ahrufin fa ayyuma harfin qara'u alaihi faqad asabu da kowanne harafi suka karanta alqur'ani to sun samu a takaice dai abinda yake abinda nake so mu sani anan shine da aka ce an sabkar da alqur'ani akan haruffa guda bakwai dan a sawake ma al'umma karatunsa ne kuma a wannan hadisi ya nuna manzon Allah ya roki haka kamar yadda muka ce da a ce akan harafi guda aka sabkar da alqur'ani ma'ana akan yare guda na larabci aka sabkar da alqur'ani da sauran larabawa hal abada ba za su iya karatun mi ba alqur'ani dan larabawa babu halshen da yake da halussa a cikin juna kamar larabci kuma irin abin da yake kishiya ta yanda wanda yake dan kabilar kaza ta laraba bai iya faɗin wancan na wancan wancan kabilar ana gane da kyau ko kamar yadda kuka sani a cikin hausa shi ma akwai lahajoji ko za ka samu akwai wanda a ha'un misali hura su fura suke cewa fura musamman hausawan abzunawa ha'un fa suke ce mata yanda za ka yi da suke ce hura fura dai za su ce mata hori fari fari haka za su cewa ana gani da ke ku to dukkanin su kuma dukkanin shi hausa ce amma lahaja ce ta me lahaja ce ta bambanta to kinan wannan dai sauki ne Allah ya so ba al'umma da ya sabkar da alkur'ani akan harafi guda nawa guda bakwai a takaice wannan babin yana nuna muna idan ka ji wani malami na karatun qur'ani ba yanda kai ka saba yi ba kada ka ce bai iya ba kai tsaye har ka tambaya ka ji wai shi akwai irin wannan karatun ko babu ka ji wani ya zo yana ziratal ladina an kai ce bari in ku bari in gusa gayya zurara ne wuta ce bai iya fatiha ba a ce sai a ce makai jahili ne akwai kira a haka kinan shine ba a son saurin kuskurantar da mutane in dai ba kana da cikakken ilimi ba akan me akan wannan abu wallahu ta'ala a'lam a takeice ne wa masu girma nan muka zo karshen babi na bayani akan alqur'ani mu zamci alqur'ani mai girma ya kasance abun kai kawo a cikin halussan ij'al lisanaka bil kitabi muzayyina bin nutqi lil ayati du lamilani فهو الشفاء لمن دنت أسقامه وهو السبيل لراحة ودلال باب أبن ديكي القرآن دادي إنك سابة سواران سكم كلا جمتيسا wani in kana jin karatun Qur'ani sai ka ji tsika cikin ka tana me ana tashi sai ka ce Allah sarkin dadi in ji barawan takanda hala ga da ke ko an san takanda ko an yi mai san takanda ba takanda wani nau'in rake ce karamar rake ce ana gane da kyau ko to shine ya shigo wata gona yana sata sai dan fara gwada dan fara fuskutawa ina ka Allah sarkin dadi to shine sai suka ce Allah sarkin dadi in ji barawan takanda babu du'a'i babu mai bayani akan addu'a ladubban addu'a shi ma wannan babin yana da muhimmanci sosai ko musamman muna a zamanin Ramadan ko wanda addu'a take da alaka da shi akwai huduba da zamu rubuta wa akhta'un nasi fi du'a'i kurakuran mutane a cikin addu'a cikin ɗaya daga cikin jumu'o'in mu na Ramadan insha Allah malam yace haddathana bari mu samu kodan hadisi kadan mu karanta sai mu tsaya haka da yau an sha hira sosai ko da yake hirar ta yi fa'ida sosai حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن منصور عن ذر عن يشيع الخضرمي عن النؤمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة الدعاء إذا عبادة وقال ربكم كما أبنجشن كيتي أدعوني كروكيني أستجب لكم زنكر بامكم وانا القوليني دقواه دقا الله حدثني مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن زياد بن مخراق عن أبي نعامة عن ابن لسعد أنه قال سمعني أبي ما أيفينا يجين وأنا أقول إنا توا اللهم إني أسألك الجنة يا الله إنا رقنك الجنة ونعيمها دنئمرتا وبهجتها دكما فرنتك تكوكما ميك دسونا كالي كالنتا دوكا نيش أنا تمشي بهجة wa kaza wa kaza da kaza da kaza na aljanna ma'ana sai ya ta ambato abubuwa da giyar aljanna da labankin aljanna da ƴan matan aljanna hurul aini wa a'udhu bika minan nari wa salasiliha kuma ina neman tsarinka daga wuta da salasilikinta ma'ana sarƙoƙinta wanda ake kidama mutane wa aglaliha da kuma agalummanta aglal shine kokumi mari wanda ake sawa ga wuya su kuma salasir su ne wanda ake dame mutum daga me daga cinanuwa wa kaza wa kaza da kaza da kaza na wuta irin su zakumi ana gane da kyau irin su dari'u duka kare ne faƙala sai yace masa ya bunai ya kai ɗana inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu na ji manzo Allah yana cewa sayakunu qaumun wasu mutane za su kasance ya ataduna fi du'a'i suna ta'addanci a cikin addu'a ma'ana suna wuce guna da iri wajen addu'a fa iyyaka an takuna minhum to ina maka kashe din ka kasance daga cikin su innaka in u'tita aljanna domin ai kai an baka aljanna u'titaha wa ma fiha min alkhair ai za a baka ita da abin da yake cikin alkhairi wa in uzzibta minan nari idan kuma za a azotar da kai a wuta uzzibta minha za a za a maka azabarta wa ma fiha min ash-sharri da abin da yake a cikin sharri in ka gane wannan addu'ar sai ka san da yawa daga cikin limai masu alƙunutu jaye-jaye ne shi limai da yawa masu alƙunutu kaga an jima kusan rabin awa ana alƙunutu to jaye-jaye ne ake sai an kai wajen keta da iyaka wajen addu'a wannan wai ɗaya daga cikin sahabbai ne da ake jima sa'ad ya ji ɗan shi yana addu'a yana cewa ya Allah ka bani aljanna da ni'imarta da daɗinta da moriyarta da farin cikinta da 'yan matanta ana gane da kyau ko da giyan nan tata da madarar nan tata da zuman nan tata sannan kuma ka kare ni daga wuta da azabar wuta da sharrin wuta da ruwan zahin nan na wuta da wannan ankwa da za a samu mutum na wuta da ƙayoyin wuta ya Allah duka kare ni sai uban ya ce a Allah sarki to wai in aka baka aljannar cewa aka yi ba za a baka wani abu daga ciki ba sai dai Allah ya baka aljanna shikenan in kace ga abin da kake so to abin da baka magani ba sai a ki baka shigo domin Allah ya ce inna fil jannati ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar aljanna akwai abin da idan idanuwa ba taba gani ba kunnuwa ba su taba saurare ba anan malamai suka ce to a aljanna wannan alama ce ta akwai music ta musamman duk wanda yake son sauraron music ta lahira to ya haramta maka shi ta duniya ana gane da kyau ko to kai ka ce kaza da kaza kake so na aljanna to su sauran baka son su yace ka ce dai Allah ya baka aljanna kawai kuma kace Allah ya tsare ka daga wuta ba sai ka ce a tsare ka daga azaba ta daga wane daga wane nata ba in an tsare ka daga wutar ai ba za a ce ba wani abu na wuta kuma a kama ka shi an tsare ka gaba ɗaya ne yace wannan duk wuce guda da ilimi a cikin addu'a ana gane da kyau ko me yake so ya nuna muna ashe a wajen addu'a ana so mutum ya samu jawami'ul kalim ma'ana kalimomin da suke hadaddu Allah ka bamu aljanna yanzu misalin alqur'ani ya ce rabbana atina fid dunya ya Allah ka bamu daga duniya hasana kyaukyawa ba a ce ba ƴan mata masu kyau mota mai kyau gida mai kyau kaya masu kyau kaza da kaza hasana komi ya shiga wa fil akhirati hasana ba a ce ba da 'yan matan hurul aini da a ce ba da kaza hasana komi ya shiga ciki to haka ake so kuma da yawa daga cikin limamai da suna irin wannan addu'ar da ita ce addu'ar da manzo Allah ya koya akwai ma hadisi mai zaman kanshi akan wannan mu karanta wannan hadisin in mu tsaya anan mali ce haddathana ahmad ibn hanbali haddathana abdullah ibn yazida haddathana haywatu akhbarani abu hani'in حميد بن هانئ أن أبا علي عمرو بن مالك حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته manzo Allah ya ji wani mutum yana addu'a a sallarsa lam yumajjidillah ta'ala bai girmama Allah a cikin a cikin addu'ar ba ma'ana bai yi yabo ga Allah ba wa lam yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam kun bai yi salati ga annabi ba faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ajila haza wannan yayi gaugawa a cikin addu'arsa thumma da'ahu sannan sai ya ce masa faqala lahu sai ya ce masa aule gairihi ko ga waninsa ma'ana sai ya kirawo mutumin ko kuma ya ce ma wani ka ce mishi idza salla ahadukum idan ɗayan ku yi salla idan ɗayan ku yana addu'a falyabda bi tahmidi rabbih to ya fara yabo ga ubangijinsa jalla wa azza wa sana'i alaihi da godiya a gare sa alhamdu in aka kawo shi da asana ana nuhin alhamdu godiya asana'u yabo amma ya kawo alhamdu ita kadai to da asana da alhamdu duk suna ciki ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم sannan yayi salati ga annabi thumma yad'u ba'du bima sha'a sannan bayan wannan sai ya roki abunda yake so حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا يزيد بن هارون عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء من ذا الله يا كسنتي الدعاء إياه سن وند سكي تكيتتو wa yada uma siwa zalika yana barin waɗanda ba wannan ba su ake ce ma jawami'u du'a addu'a takaitatta kuma da ma'anar ta maimi mai yawa ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghith wa aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata wannan tana daga cikin addu'i jawami wannan addu'ar a cikin ta duk wani abin da kake so a baka ko a kare ka takumsa shi yasa ni duk wanda ya tambaye ni in bashi wata addu'a ta musamman wannan nake bashi wallahi duk wanda ya roke ni ita nake bashi ai kwanaki na taɓa bude karatu da labarin wata mata ko ta ce in ba ta addu'a tana cikin matsaloli mijinta zai kara mata kishiya ka san babbar matsala ba ta a ce za a wasu kishiya ko har tana jin ba ta je wajen boka ana kuma wallahi magana da nake muku matan nan tana tana da ilimin addini domin franco arab ta kai university da ma na ta yi ana gane da kyau ko a tadamun jami'a tadamun can ta yi amma tashi hankali in ba ta wata addu'a ta musamman kuma in kawo mata da addu'a na ce addu'a guda zan baki ya hayu ya kayyum bira ta ce malam na iya ta ana gani da kyau ko na ce to je ki ta maimaitawa a kowane lokaci wallahi bayan kasa ga wata kamar yadda na gayi a karatun sai ta zo sai ta mini vocal ta ce malam wallahi na gode da shawarar da ka bani kun musamman wannan addu'ar da ka bani ita ta ce na iya addu'ar amma ban yi tsammanin tana da falala kamar haka ba ana gane da kyau wallahi sai ta godiya wallahi me tace mini tace yanzu haka mishin nata yayi baran baran da shi da kishiya matar da ya aura an rabu da ita an yi kulikulin kubura yanzu ya komo har gafar da yake nema yanzu da ta je wajen boka babu ita ba ba a biya bukata ba kuma ba ami ba kuma an rasa ne an rasa addini wannan shi ake ce ma atahza'u bid du'a wa tazdarihi وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء لا مفسر هذا أساء gobe Allah ya so ana ga inda ke ku wannan baiti in ka haddace shi to shikenan ka ka zaka hutar da kanka daga damuwa kai ta addu'a ba karba ba subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah akwai labaru a cikin addu'o'in nan fa نعم إياكم إن شاء الله استغفر الله